alaka da makoci mummuna yi maza maza ta tare da ku gurin yake mummunan makoci dama ne daɗin duniya ne da mutum in Allah ya sa zai ji daɗin duniya na farko Allah ya baka makoci na kirki na biyu su Allah ya baka ɗa na kirki na uku su Allah ya baka matar kirki idan ka samu waɗannan duniya sai ka zauna ka taɓa sanin bacin rai ba amma ɗanka ba shi da kirki ko matarka ba kirki ko kuma makocinka mungu to ba yadda za ka ji daɗin duniya domin shi ba wa mummunan makoci sharrinsa so yake yi ɗan laifi ɗan ƙanin ko gare ka ko ga ɗanka ko ga dabbar ka ko je tura ta fada nan da mutum ga ruwan ka da ɗan tsararka ko a ɗauri ka mummunan makoci dabbar ka ta fito ya doki yaron ka ya fito ya maka tsawa ya birgice kina gida a guje mummunan makoci kenan matarka kuma yana lura da sanda ba ta ne yana lallaɓa ta kuma ya zai zina da ita sannan kuma kokari ke ka mutu ya aure ta Allah ya mu da mummunan makoci mummunan mata ta dama ita ga sharrinta ba za ka gaya mata abu ta yi ba ba za ka ce bari ta bari ba sannan kuma in ta fita wani guri kokari take ke gina sannan ƴaƴan da kaya za kuma tana nuna musu mummunan hanya ba za su bugu ranka ba kai ka zama ƴaƴan nata ne kai hoto ne a cikin su ka ji mummunan mace kenan Allah ya kiyaye ni to ga kuma mummunan da dama daɗin duniya ka samu matar kirki ɗan kirki maƙotan kirki mata ta ce fa ka sani gyara kabla gyara ka zaɓi maƙoci kan ka sai gida in ka je za ka sai gida dama sai ka duba ka tambaya wannan gidan wawaye a ce na wani ne me sana'a ka kaza ne wannan fa kaza ne ka tabbata duk maƙotan ne kan zan mutane ne to sai ka sai gida amma in ka ji mungu ɗaya cikin maƙotan ka kar ka sai gida in ka kasa ya in dai kai ba ka zama mungu ba matar ka ta zama in matar ka ba ta zama ƴaƴanka duk mungaye ne dama saboda haka aka ce fitarar gyara kabla gyara Allah shi ne da sai da malik umana yake zuwa ɗansa wannan wasiya kamun su rabu a hanyar mutuwa zamanin nan yake masa to bayan wannan abin da zan gaya maka kai ɗana ya ƙaramin ɗana ina hikimata ita dai hikima a jalasa kilmasati na majalisar muluk wato ilimi shi ke zaunar da talaka a mazaunin sarkin gari ilimi ne za ka ga mutum wato da uwarsa da ubansa da su taɓa gadon sarauta don Allah ya ba shi ilimi sai ka ga sarakunan yanka sun taru sai ga shi ma ya zo gurin ya zauna ya kuma zauna da daraja ba tare da ya zo ana bauta shi ba so ake ma a gan shi a gurin to ilimi ce ta wannan don haka ka ga yanzu wato a zamanin nan yanzu ilimin duniyar nan ma da ake na boko ka ga sai ga mutum da uwarsa da ubansa da su taɓa yin mai unguwa ba malam in sai ka ga ya zo ya tare mutanen gari guda an zo ana sarauta kaga ilimi ya ja masa ilimin ma na duniya to balle kuma wanda ya ilimin addini ya kaga daraja a wajensa a duniya ya daraja ya je kuma lahira Allah ya sa shi aljanna Allah shi yare yace zai dan nasa dan kare ya zauna bai san komai a duniya ba yace ya bane ya kai karamin ɗana la ta ta'allam ma la ta'amal ma la ta'alamu hatta ta'amalu bima ta'alamu kar ka dinga neman ilimin abin da baka aiki da wanda ka sani ba in ka samu ilimi ka aiki da shi sannan ka nemi na gaba da shi kuma idan ka samu wato dama abin da ake nufi da ilimi aiki da shi misalin misali in ka iya alari kana aiki da shi sai ka ismawi in ka iya ismawi ka gane aiki da shi sai ka ibiya in ka iya wannan kana aiki da abin da yake ciki sai ka lisana amma ko da ka karance su ka karanta mutasar ko da ka karanta mudawwana ya zama ba ka aiki da shi ilimin ya zama na banza kenan Allah kiyaye mu yake waɗannan ta wannan irin wasiya kan mutuwa ta zo ta raba su ya ce masa bayan wannan kuma ana abin da zan gaya ma ya bane ya karamin tsara za a rata an tuwa fara dilan ko sai namin za ta zumunci da mutum ya zama abokinsa ba a gari bunu ka fitatar da shi tukuna kabla zalika kafin kai abota da shi kai ka in an safata in ya maka adalci inda ga rabi yayin zumunta to abokinka ne wa illa in ka gabe maka adalci ya faɗi ka kiyaye shi wato abin da ya gaya masa yace in ka ga mutum baka san halinsa ba amma tana ganin ranka yana ƙaunarsa ya zama abokinka ku dama da kun sadu ko ta tuna wani abu wanda in kai masa ba zai iya dauriya ba ranka zai ɓaci ki so ke masa wannan abu idan kai masa dama ka ga ya harzuka ya ɓata ma yana ta cima mutunci to rabu da shi wannan in kuka abota ma ba za ta nesa ba amma yayin da ka ɓata masa da farko tun da ku saba ba ka ga ya ɗauki hakuri ya ce wannan halin mutuntaka ne kowane mutum dama ajizi ne ba kuma iyafe maka to wannan shine abokinka dan in duk mutumin da yake zauna da shi kuka dade sai kun bata komai dadin ku da mutum in dai ana tare da kullum za a saba ko ya saba ma ko ka saba masa ko wani ya zo annabimanci a tsakanin ku to in mutum ya ba ba mai hakuri bane kai abota da shi a kan ku kowa ya san kai abokin shi abokin ka dare da rana sai kuma kuka rabu kaga abin kunya ne wannan dama da haka aka ce kan fara a jarraba tukuna kun ga jama'a wannan wasiya da ake wa mutumana yake wa farana ba fa shi kaɗai da duk akan mu take gaba ɗaya wanda duk mutum ya ɗauka yi aiki da ita zai ga amfanin ta wacce kuma duk yace ya dan nan ya bari in ta aikata kuma sai ta fice ta dama da haka ake cewa mutumana hikimata an ce hikima dubu goma sha biyu ce yake da ita wacce annabawa ma suka ɗauka suke amfani da ita shi ne wannan magana wanda yake wa dan nasa wasiyar to sannan kuma yace masa abin da yake so da kai ya bunayi innaka kai mun gina zauta ila duniya wato ran da Allah ya nufa ka zo duniya in ka dabarta ha dama ka ba ta baya kenan ran da duk mutum aka haife shi to dama an soma zancen kuma tafiya lahira kenan yace ka kula da wannan ka ji dana ran da uwarka ta haife ka turanne kuma ka soma gabatan lahira kenan sai da aka san irin shirin da za ka yi domin da an haife ka in gari ya sai a ce cikin kwanakinka da aka ɗeba ma an ɗauke ɗaya gobe an ɗauke biyu ashe nan baya ba koma kake ba gaba kuma ka dosa yace to saboda haka kai tana kifa yace ga wannan ɗanasa yace wata kabarta ila lahirati zamanin da ka zo duniya kuma sabon can kenan ka gabata ila eh, zuwa lahira ka dari anta ilaiha tasura qarar min dari wato duniya wannan tamu da muke ciki idan aka auna ta da zuwa lahira to zuwa lahiran ya fi kusa a gunmu ya za ka mutum ya buri ya kai gobe to shiga kabari yanzu ya fi masa kai gobe kusa domin da yawa mutum yake buri kai ya gobe bai kai da yau sai kwana kabari yace ga dan nasa yace ki Allahu akbar kun ji irin yadda iyaye suke ƴaƴansu ba mutum ɗan ya ɓata masa rika Allah ya tsine maka albarka na shayarwa da kai kaza da kaza da kaza Allah ya danka wannan ka kashe kanka ka kashe ɗanka ba zai biya ma bukata ba bukatarsa da za ta biya bai jina ya kuma zama ɗan wuta Allah ya kiyaye mana kun ji yadda ake shi wannan uba yake koya ɗansa na gabi yake koya masa yadda zai kyakkyawar rayuwa ya zai kuma Allah ya ba shi aljanna musamman kuma daidai da gida yana ya bulayi yake ya kai ɗana a wuri lisanaka an ta kula alama ga fili ka koya wa harshenka ko da yaushe rika ce an ta gafirin laha Allah kai min gafara fa inna lillahi sa'atan akwai wata sa'a na nan ga ubangiji wato la turaddu duk abin da kai ba baya fasawa da biya ma bukata yace ya gane ya kai karamin ɗana iya ka wadda ni na wuri kar ka zama yawan ɗaukan bashi ka ɗauko can wani na bin ka kaza wani na bin ka kaza to in ka ka zama mai yawan bashi ka tuna wannan ka tuna wannan fa innahu zillun bin nahari bashi bakin ciki wato shi wulakanci ne da rana domin wanda bashi yawa yawa baya son yawan yawo dan duk inda ya kulle sai haɗu da wanda yake bin ka bashi da ya gane sai gaban ke faɗi da ka ga mai bin ka bashi dama sai gaban ke faɗi duk abin da kake tuna kuma ya ɓata kenan sai kun haɗu kun rabu baka ji hakan biyu ka ba to sannan sai ka ɗan faɗi numfashi kuma da ka yi can wajen kuma in ka hango wancan ma haka yace wulakanci ne da rana sannan kuma fa idan dare ya yi kuma yace muhammun billahi baƙin ciki kuma da daddare dan da ka kwanta za ka yi bacci ka tuna wannan yana bi na wannan yana bi na sai ka ga duk mutane sun bacci kana nan kana tunani yace to ka ya ɗaukan bashi sai dai in ya zama dole yace ga wannan ɗana ka fa irin wannan wasiya wata ya bunayi wata ya kai ɗana in jilla za la yajin uka alama asiyati ka kaunaci Allah irin kaunar da ba za ta sa kai tsohon halin da za ka saba mar ba domin yawan saban Allah gargadon rashin tsoron Allah mutum kenan yawan tsoron Allah gargadon ikon da mutum ya samu zai tsoraci Allah kenan in ka ga mutum mai yawan ibada ha kuma yawan tsoron Allah in ka ga mutum mai yawan sako ha kuma rashin da ma tana ake gane tsoron Allah ba yadda mutane suke cewa ai tsoron Allah zuciya ki ba a'a ba zuciya ki ba idan ya shiga zuciya zai na gaba kuma sai ta aikata amma in gaba ba ta yi to zuciya ma ba ta dauka ba to da haka yake gaya dan ya sa wannan kalmomi Allahu akbar zamanin nan da bai gaji ba yana da gaya masa yace wa kan Allah fa Allah ya usita min rahmati ka ji tsoron Allah gargadon yadda ba za ka ɗaya ƙauna daga jin ƙansa ba ila gari zalika har zuwa wani wannan min alwa'izul ma'surati wato daga wa'azobi waɗanda aka samu da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh to shi ke ne to kace a gaba ka karanta wannan ayar ko ta ku karanta da ni ko ki ne ka وآخر النظر والديه أمرته إيانا ألا أن أبدالي آمين واغفر لي ولوالدي وقنا المدين الله اكبر wato shi ne sai da malik umar dai yake ga wa ɗansa irin yadda ubangiji ya farar da bayansa yace masa ya wace na linsana ne ka karanta ya ma mai sakin Uhu, Ubangiji ya wasici dangin mutum da walidai husnan wato ya kyautata wa mahaifansa tun yana ciki. Tun mutum bai bayo duniya ba Allah ya ce masa, in ka zo da uwarka da ubanka kai musu biyayya ka ba su ci ka ba su sha kai musu shekara kai musu ɗakin kwana sannan kai musu magana mai daɗi abincin da za su ci wanda ka tuhi za ka ba su kar mutum ya ci abu mai daɗi ya ba iyayensa mara daɗi idan mutum al'adarsa zai ci abu mai kyau ya ba iyayensa mara kyau to ko Allah ya ba shi aljanna kuma Allah ba zai yarda ya ji daɗin aljannar ba sannan in za ka sha abu mai kyau ka kai wa iyayenka irin abin da ka sha idan a gidanka aka dafa shayi uwarka na wani gida ko ubanka ka ga ba za su dafa ba to sai a ɗiba nasa a buta a kai musu sha in ku ba ka kai musu irin abin shan ka mai daɗi wata alƙiyama duk wanda ake faɗa da na alkautara da talta bilu da giyan lahira da nonon lahira da ruwan nan wanda ake faɗa wallahi mutum ba zai jaɓe shi ba sai da haka abin da za ka yi duka ka ci da kanka ka ci da iyayenka irin abinci ɗaya ba ka zaɓi mai kyau ka ci ka ba su mummuna ba kamar yadda Allah ya ce matanka da ƴaƴanka ka ci mai kyau ka kai musu mai kyau ka san yanzu al'adar da ake so mutum ya so abinci ya ce a yi a gidansa amma abincin ba mai tsada ba shi kuma sai ya je ya wutar ya ci abincin naira ɗaya shi ɗaya to kaga a galibin mai gida kenan in dai mutum haka al'adarsa take wallahi ran ta alƙiyama sai sun shari'a da iyalinsa domin ya ci amana su sai ta ba su abinci mara kyau duk gidan gaba ɗaya zai su bakwai ne a gidan suka ci naira biyar sai ta gaya tara sai ɗaya ta ci naira biyu to ka san ba za ka yi adalci ba ka sallame su Allah ce fa musakun bi ma'rufi ne ta sarihin bi isani in za ka rike su ka rike su da kyau in ba za ka iya ba ka fice su kawai ko da haka in za ka hotel ba haramun bane amma ka gyara abincin gida ya zama daɗin sa ya kai na hotel din in ba haka ba kuma ka ɗebe su gaba ɗaya ka kai su ku je ku ciyo ƴaƴanka mata ya kuma ka so ka kawo musu gida in ba haka ba kuma a je duk a so a zo har kai a ci a gidan amma dai kai kar ka je ka ci mai kyau ka ba su mara kyau in ka ka ci amanar da Allah ya danka maka kenan wa dai muhim min nafi'i mun annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ci da iyalanku irin abin da kuka ci za ku kuma iyaye haka ake musu a ci da su abu mai kyau a sha da su mai kyau a yi musu ɗaki mai kyau sannan kuma a gaya musu magana mai kyau kar a musu tsawa kuma kaji ubangiji yake gaya mana irin abin da ya faru tsakanin ɗa da mahaifansa wato hamalarin ummuhu wahanan uwar mutum ta ɗauki cikinsa a kan rauni ta san mace da ta ɗauki ciki dama sai ta sana kwanciya kenan wata in ta ci abinci ma yanzu yanzu in dai ta samu sabon ciki da ta ci kuma sai ta zo ce amai Allahu akbar ba ka fala ka kwanta nan ka tashi nan yadda yau kenan ciwon ciki kenan ciwon kai kenan ita dai daɗin duniya kuma ya ƙara jin ta samu ciki ka gani haka za ta ta fama har kuma Allah ya sa cikin ya tabbata in ya tabbata wannan kasala da wannan amai da yawan ciwo ciwon kai sun ƙari sai kuma tashi da kyar zama da kyar idan ta je zama sai ta tattokare hannayenta sannan sai ta zauna idan ta je kwanciya kuma ta kwanta sai da dabara za ta kwanta in za ta tashi kuma sai da dabara za ta tashi aiki kuma tana kina yes yes ta gani cikin dan ne sai ja mata wannan wahala shine hamalar umman hamil uwa ta dau cikin sa akan rauni ka gani ra'u falil hamli ta raunana saboda nauyin cikin wa ra'u falil qalqi sannan ta je ta raunana a wajen haihuwa la kabar wa ra'u falil wuladati ga naƙuda ga haihuwa ran da naƙuda ta kama mata za ta haihu malam ran na aka ce da za ka danko ƙasa gari idan ka danka ka ba ta hannunta ta danki kamun ta haifi danko ka duba sai ga ƙasa ta jike da gumi sai da wahala haihuwa amma ɗan da ya zo ya ji iska ya ji ƙarfi malam sai jefar da ita sai labari ta rika ta nima ana buƙatar san inda yake ba shi kuma yana sai na nima ana da uwa tana tan a gari ka ba ka gani Allah ya zama ɗan iska kenan Allah kiyaye mu da shi kun gani yanda uwarka ta sha wahalar nan me zai hana ka rike ta ta ji daɗin kamar yadda Allah ya faɗa ta ce Allah ya maka albarka bukata ka ta duniya ta biya bukata ka ta lahira ka ta biya in ka ta ƙi mata addu'ar mummuna ma kana can dai kana saba mata kana ta shan ruwa kana shan daɗi wallahi ko da ta ce Allah ya danka da duk aikin da kake ba za ka ci gaba ba in neman kuɗi ne dama sai ka tara ka tara asara ta zo ta buge ko wani ya zo ya ma zambaya kwafi ko ka saya kai asara ko kuma ɓarawo ɗauke ko ku je ku haɗa mota a kwakuli ba su nan dai sharrin wato saɓan iyayen ya samu mutum kenan to da haka jama'a wanda yake da iyaye akwai magana a kansa in kuna garin ya rike su da kyau da ci da sha da daddaɗan magana da sutura da ɗakin kwana in sun mutu kuma kullum ya musu addu'a saboda haka Allah yake gaya mana to ka gani wani samu ga kuma yaye ɗan in an yaye shi yaron nan malaran da uwa ta yaye ɗanta tana so ta rinka ba ta da iko kwana yaron zai yana bacci ta kuma ta kwana ba ta bacci ba ya kwana yana kuka ta kwana a zaune idan ya farka ta tashi yunwa ya ji cikin daren ta tashi ta bashi abinci bishiyoyi ya ji ta bashi ruwa in ya tashi a daren za ta tashi ta ɗauke ta yanke ta wanke ɗin karansa kaga shi ya je na yaya da ita ya tafi distanci ko karatu mutum yake in dai da saɓan iyaye wallahi ba zai ga annabi ba karatu wannan in dai mutum na yi ko ilimi ko alƙur'ani ba da yabbar mahaifansa da ya yi karatu a ce masa malam wani a zo a ɗau karatu a zai sa in ya mutu kuma ɗan mutum saboda haka masu iyaye mu kiyaye da kyau har da ni ma ina da uwata da ubana ubata suna nan da rufe ya faɗin nan saboda haka mu kiyaye da kyau in mutum ya kuskure to ya shiga wahala Allah shi yi mu ka gani shine Allah ya ce sun ɗauki cikin da ɗaukan cikin da yayewar wata talatin dama abin da ake kenan idan uwa ta ɗauki ciki idan wata tara ta lissafa cikin yayi wato dan a cikin ciki to in ta zo duniya dama idan dan ya wata ishirin da ɗaya sai a yayi ta haɗa ishirin da ɗaya da wancan tara ya zama wata talatin kenan kamar yadda Allah yake idan ka dan ya jinkirin haihuwa ya kai wata goma a ciki to in ya zo zamanin nan idan ya yi wata ishirin sai a yayi shi kuma an haɗa da goma can da ishirin ɗin nan ya zama wata talatin ɗin yadda Allah yake kenan to ka gani ya a baƙa sai ya yi shekara biyu ishirin da hudu ga wata tara ga wata kuma ishirin da hudu sannan a yayi kuma ita da an saba shari'a ai yayan ba wannan nonon ba shi zai raya shi ba Allah ne ne raya shi akwai ƴaƴan ma da ake wafa ba su ya nonon ba su rayu ba su su komai ba kuma bare ɗan da ya wata ishirin ai ya girma zai su zai sha sai da aka gama mu umarnin alƙur'ani sai dai in yaron mai larura ne aka gani ko ba ya da cikakkiyar lafiya ba zai iya cin abinci ba to wannan sai a daɗa taimakonsa da nono har a ɗan raka kaɗan kar a wuce amma shekara biyu yayin da ma aka so dai kar a wuce na alƙur'anin ne shekara wata ishirin ko wata ishirin da ɗaya sai a yaye shi kuma a ci gaba da bashi su madara su kunu da sauransu Allah shi ne mai wayawa. sai da haka Allah yake wannan wahala da suke maka a nishkurni wani walidaita ka gode mu da ni'ima da na baka tare da lafiya da dukkan ni'ima da na kara ma akan waɗannan sannan bayan ka gode mu ka gode wa iyayenka kuma ina na masiru gare mu gaba ɗaya inji Allah za ka dawo ka ji wato abinda Allah ya ce a mishi kurmi wani walidai ka dinnan ka bi Allah ka bi iyayenka sannan kuma a kime salata wa ati zakata ka tsaye da sallah ka ba da zakka sannan a ɗi'ullah wa ɗi'ur rasula ka bi Allah ka bi manzo Allah duk mutumin da ya ɗaya cikin shidan nan bai ɗaya ba Allah baya so idan kana sallah ba ta zata sallar ka ta banza ce da kada arin duk idan kana zata ba ta sallah to wannan zata ta banza ce ni ma mutum da arin duk idan kana son Allah ba ta son manzo Allah to Allah yake ni ma ba na son ka ko ba zan ba ka aljanna ba in kuma kana son manzo Allah ka gidan Allah shi ma nan a banza ne idan kana bauta wa Allah kana saba iyayenka to kuma bautar Allah ba ta da amfani in kana bauta iyayen kuma ba ka bauta Allah nan ma Allah yake a banza ne kaga har ma suna bauta iyaye amma ka gani da ba sa bin Allah a banza saboda haka jama'a kimu salatu atu zakata atiu Allah wa atiu rasula anashkurni wal wadi haka Allah su shi da ni Allah baya karɓar ɗaya a cikin waɗannan sai tare da kai jama'a mu rika ganewa mu dinga tambaya kar mutum ya zauna ya zama yadda Allah yake din nan zakara ya fi mutum daraja zakara ya tashi da asuba ya ta cara kato na nawa kwance na ta bacci ya karfi bakwai kaga zakara ya fi shi kenan dabbobi da yawa da cewa su ba ta yi malam sun tashi kenan sai su farka sai dai makara wannan ba a ce da za a yi ba domin mutum ajizi ne idan mutum ya zama baya yin haka kullum yana yadda yake so har ma sai da ke na da wani tasiri a wajen Allah sai da haka duk abin da Allah ya hore ma wata kuma sai ya gajiyar da kai dan ka san da kai ba sai da haka Allah yake mana wannan duk irin ganintar ka da abu wata rai sai abin ya cire maka kai sai da za ka yi to Allah ya nuna ma shi ne da komai kenan to Ilayla masiru wato majuya da kai da iyayen gaba ɗaya za ku dawo jena idan kun dawo kuma zan tambayi abin da kai iyayen su faɗa da bakin shi ko kuma zan tambaye ka ka faɗa da bakin ka to me kake وإذا ذاك على أرض
وفاهت إلى بالدنيا زخرفها واتبع سبيل من أناب إلي إن إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون to ta ji abin da ubangiji yake gaya mana da kansa yanzu yake mana wa in za a daka idan su iyayen nan suka kokartar da kai ala su yi tabi a fara ubangiji ma laisa na tabi ilimin abin da baka da sanin daidansa to ba za su iya matar kai ba kana da uwarka kana da ubanka kana ba su ci kana ba su sha kana mai sutura kai musu daki ran nan suna da wani gunki nasu sai suka ce ka zo ka je a bauta gunki to ka ce ba za ka bi ba to ni Allah ya haramta min bautar gunki tun da ni musulmi ne akan addinin musulunci nake ba zan bautar gunki ba kai ta musulunci a nan amma in ba wannan ba ko da mutum aka ce sallah yake yi idan ya ta da sallah in dai ba farilla ba ce uwarka ko ubanka suke kira ka ka ta da sallar nafila ta yi raka'a daya ka tashi a ta biyu ko uwarka ko ubanka suka ce ya ne sai ka ce na'am sai ka ansa wannan kiran idan sun leƙo suka ce ai sallah yake to sai ka koma ka zarce da sallar taka in ka gama kuma a nan sai ka dabi ka ga daraja iyaye wanda duk wani mutum wanda ya kira ka in ba su da in ka ansa a cikin nafilar Allah sai ma azaba sallar kuma ta lalace kamar mata da miji ita ma haka ne idan mace tana da mijinta ta da sallar nafila sai mijin ya shigo yake yanke to in dai nafila ce sallar sai ta ansa yanke sallar saboda tsananin haƙƙin da yake tsakanin mata da miji haka azumi kuma in mata tana da ta ɗauki azumin ta ɗawa'a ba na farin labu ba na ramuwar ramadan ba kamar tana azumi ta ce bari in yi azumin litinin ko tasura eh tasu'a ko ashura ko azumin da ake cikin rajab na lafila za ta samu wata falala wannan mijin ashe baya nan ko ta yana garin ma bata gaya masa cewa zai yi azumin ba ita dai kawai da safe ko ta da asuba ko ta niyya za ta yi azumin nafila don ta samu lada amma bata shawarci mijin cewa zai yi azumi ba yadda rana ta yi mijin sai zo da ya zo ya shiga gida ya ci abinci ya huta sai ya ji kuma yana bukatar jima'i da ita sai kira ta yace yanke ta ce na amince zo da sai ya ce ina bukatar jima'i da ke sai ce ai ta ne ina azumi ya ce na yana da azumi na saki azumi ne ko na kashi gidan nan dan azumi ne in za ki zo ki zo malam idan tana gagga da baya in ya matsa mata ya jima'in ta karfi to a wajen Allah ba da zunubi ko ɗaya ɗaya ka duba darajar azumi ta gani abinda zai yi wannan ya laifi sai azumin ramadan idan ta ce azumin ramadan ta ce ba da iko ya karya mata azumi ko kuma ya karya ya yi zunubi ko kuma ramuwa take shi ma na ramadan din kamar a zamanin haila ta sha ramadan tana rama ta da ya karya mata azumin ba Allah bai gama ta kai azumi ba sai ta tambayi mijinta da amma asalan da da dai ta ce mai wani gobe ina so zan yi azumin nafila ka yarda in yace na yarda sai ta in yace ban yarda ba to in ta yi fadan Allah ku jama'a kun ji sai da haka mata ku bi aure ku kuma maza da kuke haifa ƴaƴa mata ku rike musu wa'azi darajar mazan su su sani daga bakin su kuke yawan shi Allah yake faɗa a nan yace idan iyaye suka yi kokarin ka saba Allah abin da ka san sabo ne to karka bi su wa sahibu ma fi dunya ma'rufan ka dai zauna tare da su a lamarin duniya da alheri bil ma'ruf da ayyukan alheri wal birri da kuma biyayya yadda ake so wasu da yawa zuwa gaishe su safe da yamma wata bi sabila man anaba ilayya ka dinga bibiya ta baikin waɗanda suke komawa ga ubangiji su ne mutanen kirki wanda duk ga mai kirki ne ko kai abota da shi ila an ce wannan amla ta wannan gantar walil mukallifaini wato ga dalibai ake mace da namiji umumu wa iradu bi man anaba annabi sallallahu alaihi wasallama an ce ana nufin waɗanda suka maye wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka bi su wa sahabi da sahabbansa wa man ala qadamihim kabi duk wanda yake bin sawun annabi Muhammad da kuma sabon annabi wato duk mutumin da ya rabu da malamai dama ya halaka a nan ne za ka tambaye duniyar ka ne za ka samu lahirar ka duniya da lahira gaba ɗayan kana so in san lazama ta wajen malamai Allah sai sauke maka su amma in ka bar su sai ka samu duniyar da ka ji daɗin ka ba lahira ko ba ka samu ba shine ubangiji ya ita wata bi mana na da ilayya ka bi sawun manzo Allah da soyayya da abin da yayi kai wanda ya bari ka bari abin da aka ce sabon annabi sun yi kai wanda aka ce sun bari ka bari to ka gani wannan shine abin da Allah ya mana umarni eh wato Abu Bakar Siddiq wal murad min anaba wato abin nufi da wanda ya maye wa manzo Allah din nan shine Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu wa zalika wannan anna yuhina aslama yayin da sayyidina Abu Bakar Siddiq ya ba da gaskiya shiga addinin musulunci atahu usmanu sai usman ya zo masa da ɗarhatu da zubairu da sa'ad ibn abi waqas da abdurrahman ibn auf su biyar da ran da sai na abubakar ya shiga addinin musulunci sai waɗannan mutane manya manya ne dama a mata sai ta zo wajen sai na baba sai su duk gaba ɗaya suka same shi fadalu ne sai suka ce masa sadaqata hadar rajula yanzu ashe ka ba da gaskiya da mutumin nan da ake faɗa da abdullahi ashe ta yarda Allah ne aiko shi ashe ta yarda alqur'anin nan Allah ne aiko da shi mun ji labari a babakar ashe ta yarda da wannan sai ka zo masa da wannan tambaya yace i na'am amantu bihi na ba da gaskiya da shi na amince Allah ne aiko shi na amince wa addinin sa na gaskiya ne na amince wa alqur'ani kuma daga Allah yake na'am huwa sadiqun madaddaci ne manzo Allah dai fa amanu su ko da suka jaka sai ta ce to mu ma mun ba da gaskiya da Allah da manzo Allah dai su biyar din nan gaba daya sannan mai ƙoshi sai na babu kada ku bin sai ta ku tashi sun maja biyun ilin nabi sallallahu alaihi wasallama sai ta da su ga manzon Allah su biyar shi na shida hatta asalamu da suka zo suka zauna gun manzon Allah ya yi manzon Allah bayani ta ji ta ji ta ji mutanen nan biyar ga abin da suka zo suka tambaye ni ga abin da na ga musu amma sun ce mun sun shiga addinin musulunci su ma la ya tabar ha'ula'i sabiquna lil islam wato waɗannan su ne marigaya ga addinin musulunci mai zala ya ba su kalmar shahada yadda ake ya kuma shigar da su musulunci daidai ba su harkarsa to biyan zaka shine jagora su gaba daya wata ake so yanzu idan kun ga mutum ya cuci ne to ai kokari a daɗa shiryar da shi in mutum yana shiga daji a shawo kansa ya kama addinin nan namu daidai wa daidai a koya masa shi idan arme ne a riƙa rarrahu ke shigo addini amma ba mutum ka ce masa kai kai ka gaji ba in mata ce an ce kai mata wa'azi ta ce na yi na yi ta ƙi in ɗanka ne an ce kai mata wa'azi ta gani kuma da yadda yi ta ga buhu ya ajiye na alkama cikakke yana ya ɗan wa'azi in ya mar wa'azi ya ɗauke ɗaya ajiye in ya kai mai ya ɗauke sai da buhun ya ƙare tas sannan kan yada Allah ya taimake shi kan yada da gaskiya ba ya sa ake an gaji ba Allah ya taimake mu da daurewa wanda kuma duk mai wa'azi ya ce sai ya ɗau dauriya kuma ya daure zuciyarsa da ya da zagi game da su daidai da wanda zai yabe shi da wanda zai zage ba ruwa su dai idan Allah to la akbar shi ne ita ilayya marji ukun gare ni za ku dawo gaba daya fa unabbi ukun sannan zan ba ku labari bi ma kuntum ta'maluna da abin da kuka sanke kuna aikata a duniya fa jadi kuma alaihi zan muku sakaya akan abin da kuka aikata wajen mulatu wasiyati wa ba da itiramin la akbar kaji abin da ubangiji yake yi wa mutum wasiya a zuciyar tun yana cikin cikin uwa ta kafar aka wannan mutum ba zai baro cikin uwarsa ba sai ya ɗauko wannan alƙawuran cewa zai bi Allah ba zai haɗa shi da kowa ba zai ba da gaskiya da manzon Allah da littafin manzon Allah zai gyara wa iyayensa zuciya ba zai saba musu ba zai bi kuma matansa da yadda ya kamata in ya laifi kuma zai tuba sai mutum ya gama wannan wasiya sannan ya je duniya kuma amma ka ga in je duniya sai a manta kuma sai an je lahira Allah ce to zan tambaye ku ni da ku yadda na gaya muku ni da ku in tambaye ku ni da ku abin da ya tabbata kuma muku sakayya a kai ba gano to ya kuma ce masa ne ya kace ya bunayyi إلا تكون قال هبت من خردنا فتكون يخرجنا من سماوات أو من الأرضيات يا الله إن الله لطيف خبير to kuma magana yanzu wannan aya da muka gama guda biyu ubangiji ne ya faɗa da kansa ya wasiya yanzu kuma ga sayyidina luqmana shi ma ya kuma dawowa yana ya ɗansa wasiya bai bari ba dai kun ji iyayen ƴaƴa da za ku yi ƴaƴanku banda wasiyar can da aka cikin buhun alkama guda da yanzu kuma har yanzu shi luqmana ya kuma dawowa bai gaji ba dai yana shirya da ɗansa yace ya bane ya karamin ɗana ka sani ma in ta kuma tsano habbatin idan aikin alheri ko mummuna ko kyakkyawa ta zama misalin ƙwaya ce ta furgula wato fatakun bisa karatin don ƙanƙanta kuma ta zama can ƙarƙashin ta ta fara abu samawati ko ta zama cikin sammai bakwai nan ƙwayar da ka aikata abu larli ko a cikin duhun ƙasa ya tabi Allah wallahi ran ta alƙiyama sai Allah ya zo maka da shi idan kai aikin alheri kamar ƙwaya furgula wato ran ta alƙiyama sai ka gan shi a rubuce Allah ya karanta maka idan mai kyau ne ta ji in mummuna ne ki ji ta ji ta wata furgula a wajen ƙanƙanta an ce zarra ta ninka ta sau bakwai a gurba zarra ita ka zarra don kankantarta an ce tana zuwa wato cikin gidan mutum sai ta zo cikin gida idan ta ga tsakanin gashi da gashi a nan ne za ta tsayi ta gama kwanci a nan ta kyankyashe ƴaƴan wanda ta ɗebe ƴaƴan suka fara sai ta ji kai kuma sai ta shuka ta tafi saboda ƙanƙanta ta ake ruwan alwala ko gobe ba sa iya jiƙata amma ka ji in ka aikata alheri kamar wannan ko sharri kamar wannan rasa alƙiyama sai ta gan shi a rubuce Allah bai bari ba wannan lukumanu yake ya ɗansa wannan wasiya yake ta bi tsoron Allah in dai ko mummuna ko misalin wannan ko kyakkyawa kamar wannan abin ya zama sama kawo kanki saman bakwai ko ka shiga ƙarƙashin ƙasa can ƙasa ta bakwai ka yi daga ƙasa ta bakwai ka je kan wato mala'ikan nan da yake kan san nan ka wuce mala'ikan ka je kan san mai girma tsakanin ƙaho da ƙahonsa faɗin duniya ka wuce san ka je kan da hamutu wato ƙaton kwaɗan nan wanda san ya taka ka wuce ka je kan kifin nan wanda yake kan ruwa wanda ruwan kuma ƙarƙashinsa a nan fara take wato wanda Allah yake kawo mata ta fara ɗin nan to a nan in ka je kai abin kamar ƙwayar jarra wata alƙiyama sai ta gashi a littafin ka. uban yake ji a kan wannan abin sai zai ji tsoron Allah ka gani Allah ko ya yarda da maganar uban ka ga ya aiko da ita alqur'ani kuma yake mu koyi wannan magana Allahu akbar inna Allah ka sani ubangiji latifun mai tausasawa ne bi istikrajiha da fitar da mutum abin da ya aikata kabirun mai bayi labari ne kuma da gun da yayi Allah ya nuna ma ya ce wannan aikin ka ne da kai na tafi na a rana kaza shekara ta kaza lokaci kaza da kai da wani da wani a lokacin kaza haka Allah zai yi mutum cikakken bayani kaga kamar yau ne mutum ya abin shi ne aka ce ya baka labari bi makanuwa da gun da ka aikata abin to sai ce ne kuma
وهامري أبن فلا تغامر بالمعروف وانهى عن الموقد واصبر على ما أصابك إن ذلك من أمر الأمور ya sake masa wasiya kuma ya ce ya bunai ya kai karamin ɗana a gini salata ka dawwama a kan sallah fa ka tsaye da sallah da abin da Allah ya ce a yi ta ka kawo sharuɗan sallah ka kawo ruku'u mai kyau sujada mai kyau itidali mai kyau tumanina mai kyau kai alwala mai kyau da wannan ake tsaye da sallah idan mutum bai san waɗannan ba ya zama musallina waɗanda Allah ya ce fa wani lil musallina azaba ta tabbata a kan masallata waɗanda ba su san komai ba suna ne suna sallah kamar barna sai mutum yana sallah bai san ruku'u yadda ake ba bai san sujada ba wani ma sai ka ce ai kai yara mun ce bai san ta ba to dama ce aka ce almar'u wato abu ma jahila mutum dama al'ada su duk abin da bai sani ba in kace aka yi ta sai ce ai na bai ƙarya ne to bai sani ba da ya sani sai ba da gaskiya shi bai sani ba ba kuma ya neman ya sani sai da haka kullum haka faɗa sai su ƙarya ake. Sun zo ni abin da nake so da masu ƙaryatawa wato da sharuɗar sallah. Wai suna sa sami Allah liman hamida ko suna faɗa Allah mu rabbana wa lakal hamdu. In dai sun faɗi wannan to littafi ne. Kaga ashe sallar da suke suna amfani da littafi ba sa son kuma littafi. Su daina sa sami Allah liman hamida su daina sa Allah mu rabbana wa lakal hamdu. Kuma kafi niyya a sallar kuma sannan in sun zo alwala ko ina su zuba ruwa sau ɗaya. abin da za su kiro idan sun yi irin waɗannan in sun zo ƙaurin ƙaure kuma har su tara jama'a domin babu wannan alƙur'ani Allah bai ce in za a aure a tara mutane alƙur'ani da babu wannan idan suna so kawai in mutum na so da ƴarsa ya ce wani na ba ka ɗauka kai ya kai masa sai ya shiga gida su ɗaura ƙauren da uwar da uwar ƴan domin taron ɗaurin aure a littafi za su gan shi ɗaura auren ma na su gan shi to ta biyo suka ce wai su sun ba su yarda da littafi ba amma kuma za su ɗaura aure akwai shi a cikin alƙur'ani a izin sittin babu inda aka shirya ɗaura aure a ce a tara jama'a da kowa da kowa a yi kaza duk babu su taron sunan nan duk babu me yasa suke yi akwai inda Allah yake a waɗannan a cikin izin sittin to darajan dujar kawai sun zo malai suna halakar da bayan Allah Allah kiyaye ne jama'a duk mutumin da ya gansu suna karatun nan sai saurare su ko minti ɗaya in mutum ya iya koma gida ya istighfari inda haka da ya mutu da wannan aqida wallahi mutum ya shiga uku Allah kiyaye ne wato su an biya malaman da kuɗi mutan mutan sun biya malaman su kuma da suka gaba su da gata suka turo su sun halaka suna halakar da bayan Allah su kuma manyan su suna can suna ce kuɗi Allah ya kiyaye mu abin da kaga zai gyara ma addini su ga su da kansu suna amfani da abin amma kuma suna tura bayan Allah kasu amfani abin idan gaskiya ne su daina mana kan ne sai a yarda da su kuma kasu je maka in sun je maka kuma abin da Allah yake a cikin maka sa yake koyi a je a yi tawafi shine magana aikin hajji kenan magana aikin haji a cikin alkur'ani ta ake ajiye tawafi ita sai ba sa zuwa ba sa zuwa duk irin aikin da ake yi amma safa da marwa kuma da ake faɗa in sun je tafi sai bakwai domin hawa bakwai ake a safa hawa bakwai ake a marwa to in kun je kafi wannan don Allah ta yake kai in nan safa wani marwa ta kai ne su aini da haka Allah ya ambata shi nan Allah ya ambata shi ne a hau a saukan nan a cikin littafi yake to in kun je kafi wannan don Allah bai faɗa wa alƙur'ani ya cikin izu sittin ne ba inda Allah yake a hau nan sau bakwai a hau nan sau bakwai wannan a cikin littafi yake ko da ziyaran da ake zuwa Madina kaga waɗannan duka a cikin littafi aka gan su sai ga shi kuma sun zo suna kai da bayan Allah su sun halaka malaman su an biya su kuɗi su kuma suna zuwa suna halakar da bayan Allah ba sani da suna wallahi yanda waɗanda suke zama a gonsu ba sani ba da suna wa fiyan ba sani ba manyan su can su aka biya kuɗi da zai su halakar da bayan Allah har su gane addini su mutu da janaba a jikin su yankan janaba ma ba san yadda ake ba domin Allah ta yake koyo in kuntum gudunar fataharu to yankan janaba ka'ida ne da shi wanda in ba su haka ba biyu ba Allah kiyaye mu wannan sharri na zamanin nan wato sai gaba gaba nan gaba za ka ga mutumin da zai ce da kai ka ce Allah biyu ne ma idan ba ka faɗa ba kuma musiba ta tsawo kanka sai ka faɗa ɗin domin su ne da duniya a hannu Allah kiyaye mu yanzu in ba don duniya ba ya za a yi mutum abin da ka sani ga shi a tsita ana yi sannan kuma wani zai ce da kai ba haka bane sannan kuma ka yarda ka ce yadda ya faɗa. Jama'a za mu addu'a nan wato bari mu karasa wannan ayar aqimi salata ka tabbata da sallah dare da rana kana tsaye da ita da haƙoƙinta wa mur bil ma'ruf sannan ka rika horon mutane da aikin alheri ka rika yin wa'azi a gidanka ka wa ƴaƴanka ka wa matanka ka wa mutan ugoku ka wa mutanen duniya gaba ɗaya wa'azi kar kai shiru wani anil mai kari in ka ga ana yin mummunan abu kuma ka ce wannan abu haramun ne Allah ya hana wannan haƙƙin sarakuna ne da malamai wa ku jira alama a sabaka ka ɗauki hakuri akan bala'in da Allah ya ɗora maka bisa ga bil amr wa nahi idan kana wa'azi ka zo aka ɗaure ka ko aka zage ka ko aka ce ba a ƙaunar ka ɗauki hakuri kar ka fasa duk irin musibar da za ta same ka inda akan wa'azi ne ɗauki hakuri inna zalika ka ga irin wannan hakuri da yi kuma min azamin lumuri yana cikin manya-manyan al'amura waɗanda ba kowa ke iya su ba wato saboda haka duk abin da ya samu mutum inda akan gaskiya ne ya ɗauki hakuri Allah na nan tare da taimakonsa. to shi ko azumin da ake faɗa wato iri iri ne akwai wa'azi wanda yake da farko abin da ake farawa wato kawari mutane bi kulli ma arafa shar'an abin duk da aka san shari'a ta ce ayi ko da mutane ba sa yi ka ga musu ka ce ayi abin kamar yanzu da ba a shari'a da alqur'anin nan to kai a goyin wa'azin kuma baka ce ayi shari'a da alqur'anin ba yanka sai dai ka faɗa su waɗanda suke da sani ba su sani waɗanda suka sani kuma su ƙara sanin akan kuskure suke ka faɗi wannan ka ce Allah ya ce shari'a da alƙur'ani za a yi ta Allah ya ce wanda ya gina amar bulala tamanin mace da namiji idan dai sun taɓa yin aure in inda su taɓa aure ba idan ku wannan mace ta yi aure ta kama yaron da bai aure ba suka gina ita a jefe ta ta mutu yaron amar bulala ɗari idan kuma wato namijin ne ya taɓa yin aure matar da ta ba suka gina ya gina da ita to shi namijin sai a jefe shi matar kuma a mata bulala ɗari in ɓarawo itace abin da zai kuma da titi a kama shi a yanke masa hannun dama idan ya kuma fata a yanke kafar hagu in ya kuma fata a yanke hannun hagu in ya kuma fata a yanke kafar dama in ya sace a mar bulala in ya kuma ya kuma a kai shi a kurkuku har ya mutu wannan haka Allah yake yanzu da ba a yin nan alƙur'anin ba bayyi ba hukuncin yana na arbuta ko ba a fasa ba mutane ne kuka ki yanzu arna da ba sa sallah ba sa daura aure ba sa wankan janaba suke cin yushe ai ka da Allah da yafe musu ba su suka ki kai dan kai kai mutum yanzu abu ana yi na sabo yake a'a ai wannan ba zamanin sa bane ai wannan zamanin shi Allah ya ta aki aka kai magana Allah in ya riga rubuta tana nan har abada dan alqur'anin ne ubangiji yace ba za a sauya wani abu ba ba za a sauke wani abu ba ba za a ƙara wani abu daga nan kuma har tashi alƙiyama shine zai kaga annabi isa ma in ya sauko shekara arba'in zai a duniya amma da alkur'ani zai shari'a akwai injila wacce Allah ya saukar masa zamani da ya wa'azi da ita to amma zamanin ta ya wuce in ya zo a zamanin alkur'ani yanzu sai ɗaya alkur'ani da shi ne sai ya ƙara shekarun sa ashe duk wannan abu da ake yi din nan ba Allah ne yake a yi ba wanda ake bari kuma ba Allah ne yake a bari da shi magana alkur'ani sai za a bi nayi ayi na bari a bari shine ubangiji yake a hori mutane da abin da shari'a take wanda bai sani bai sani wanda suka sani su tabbatar da shi da anna dalla ala khairi domin mai shi yadda mutane akan alheri ya mutu wa'azi ku yi kaza ku yi kaza in ji Allah za ku samu lada za ku samu alheri ka fa ilhi kamar shi ne abin ma yana anil munkari sannan ka rika hana mutane ayyukan wato ki na saban Allah shi ta hannun nan ya tafi kashi daban-daban akwai wanda ake bilodi da hannu idan kana da iko ka ɗaura yaƙi ka je ka samu garin kafirai ka ce ku ce la ilaha illa muhammadu rasulullah idan kana da iko kai sarki kenan idan ka kai ba sarki ne ba da ya za ka yi ka irin naka yaƙin bin lisani ko da harshe kamar yadda muke yin nan ka ce Allah ya ce a bar kaza Allah ya ce a bar gina Allah ya ce a bar shan giya Allah ya ce a bar hasada a bar girman kai a bar cin amana Allah ya ce a tsare mata Allah ya ce ka madarkar da ƴaƴanka Allah ya ce a fidda zakka Allah ya ce a jaji ka dinga da harshenka har abada kana gaya mutane domin su san abu mai kyau su aikata su san mummuna kuma su bari wanda ya ji ya yarda ka samu ladan wa'azi ka samu wani abu daga cikin abin da iya yarda da shi wanda ya ki ka samu ladan wa'azi shi kuma ka fita daga haƙƙin da yake kanka nasa hawil kalbi idan ka ba ka da ikon yi da harshe an hana ba za a yi ba to ka kyadin a cikin zuciyarka ala sabi dakati kai gargadon ikon ka mutane na saban kai ba ta yi ko ba ta kaunan mu yin fa in lam yaqdir in ku aka ga ba ta yin saban nan sannan ba ta shiga cikin masu kuma aka ƙarfe ta don kaurin kafirci a ƙasar to ta hijratu aula sai ka gudu kuma ka baggare idan dai ka ga an ce kowa sai ya saɓa Allah wato ka ga kuma kai ba ta saɓan saboda ba ta saɓan ba a tsoron ka tuta shi daga garin kai ba ka bar ayinsu don ku saɓa Allah ba ka gani dama yanzu ya ka gani saɓo ne idan an ce za a yi shi to wanda ya kamata ka hana shi za su fara zuwa gurin ya kaga wanda kuma yake na baya baya ba sai miƙe jiki da shi ba ya ga waɗanda ya kamata su ce kar ai sun je guri ku ka gani manya gatan addini yanzu kuma wani zamani na zuwa nan gaba manya za su zama gatan wasa duk inda guri ya kone da kin Allah sai ga manya manyan mutane a guri nan gaba sai an yi hakan a tashiyar kiyama to da kan kuma inda duk ka ga wani guri na alheri sai ka samu manya a guri sun tattali sai da in na ba sai gani sai su ba da gaskiya nan gaba kuma in zamani ne nisa inda za su kulle shari nan ne za su taru a gurin waɗanda in yara sun gani yake wannan abin ma ya ba su ne ga su wani ga su wani ga su malam wani ma sun je ga su mai gida wani ga su sanki wani shi ke nan na baya kuma sai su bi ne sai ai abin da su ne Allah ya kiyaye mu wannan zamani in ya zo sai kuma ya ayyana gina amanu a laifin an fusa ko ya ita kansa ke ne ba ma in zamani ya zo ko rikice ubangiji da kansa yake to wanda bai ba da gaskiya ita kansa domin wanda kuke mai tanzo hana ta ta same shi a gurin to Allah ne kula to jama'a za mu kwana nan kuma sai Allah ya kai mu gobe sai mu dora a gaba saboda sai alhamdulillah tambayarka bayan samun barka da zuwa da gaisuwa na alfa na fatawarka da kace sun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan duniya a raye akwai waɗansu mutane waɗanda in ana wa'azin alƙur'ani za su ba da sadaka su yi tafiyarsu da akwai su kuwa da ka sun zo gurin wa'azi ko su yi ko sadaka su yi tafiyarsu ya suke to wannan abin ne ya canja shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ba da sadaka in za a wa'azi saboda shi sadaka haramun ce a gunsa wato ba a cin sadaka da haka dukkan sharifi ma sadaka ba ya ci ba darajar sharifai shi manzo Allah sun mutu ce sadaka wato shi manzo Allah kyauta yake ba shi ba ba sadaka idan da abu ne ka ba shi kace sadaka ne to ba zai karba ba sannan hannunka ma ba zai kai karba ba da haka zamanin in yana karatu ba mai sanar sadaka to amma a gidanka akwai wasu mutane ana ce musu ahlul kuffati waɗanda suka zauna su bilalu su amma su shahada da sauran su ɗari uku ne da goma sha uku ba su zuwa ko ina to in mutum na da sadaka ya zance musu su waɗannan a zaune suke ba sa zuwa ko ina in kana bukatar sadaka ba ma su za ka bawa amma shi ne ga Allah sai dai a bashi kyauta in an bashi abu kyauta sai ya karɓa ya ci to amma saboda ba ya cin sadaka ba a kai mai sadaka yana karatun alkur'ani da zai ci ba haramun ce gare shi kuma kamar cewa mutum ya bayar ya wuce hakika duk wanda ya je gurin karatu alkur'ani ya kai haƙi a kan su tsaya ko da minti biyar su saurari alkur'ani idan ka san baya bukata to sai sauya layi AAD ya wuce ta wata hanya don musulmi dukansu idan ana karatu alkur'ani ubangiji ya zargi wanda za a yi karatun ya ki tsayawa da kuma wanda za ana yi zai tashi dukansu a cikin laifi saboda haka in mutum baya bukatar so to kare ya ta wajen in ko zo to ya tsaya ya ji in kuma yana da hali ya tsaya din nan wato a kaga kwanan nan anan ma mun yi karatu a kusa da ƙarshen suratul wannan zuwa suratul furqan din nan in wannan mun zala na karatu sai wannan ya taka wannan sai su tashi sai wannan ya dubi wannan da ido sai su tashi ubangiji ya la'ance su akan irin wannan abu saboda haka ka ji abin da ka tambaya kenan shi dai mutum abin da ake bukata ya ji abin da alkur'ani nan ya faɗa dan ba wani mai imanin da ya kai zai ba zai ji wani abin da ba zai tsara alkur'ani ba wannan mutumin a yanzu kada duk mutumin da ya tsara alkur'ani minti biyar sai ya tsari da wani abu in dai gaskiya ake faɗa sai dai in ba ita bace yamma dai a faɗa abin da bai sani ba yamma abin da ya sani ya ji an sake faɗarsa ya tsara imani da shi ka ga ya tsari kenan saboda haka wannan ta ji bakin amsar kenan akan wannan gudu tagar masallacin tana kallon lambatun sai yara suka yatsa duwatsu a cikin ruwan ya fankamo mana to yaya za mu yi to duk wanda yake sallah na jasa ta faɗa masa yana sallah sai ya yanke sallah ya je ya wanke na jasar in ya wanke ya ɗauko kowannen tufan ya tuɗe shi ya ɗauko wani in ka ba shi da wani kowanne wato ko a kusa da masallacin akwai ruwa sai a yanke sallar a fito a yanke sannan a koma a yi sallar in dama kwanaki ta aika da kamata lokacin muna karatu a can ƙofar malam usman didda na ba ta amsarta wannan ko kuma ba kai bane wani ya yi tambaya irinta na gaya mata cewa wanda ya baka wannan asiri kar ka aikata shi domin a jikin mutum babu wani abu wanda yake ubangiji ya halaka a ci saboda haka balle kuma gashi yanda za a ce a mutum asiri ya haɗa masa da gashi ya ci to haramun ne idan kuwa ta aikata a hakika ta aikata haramun sai dai ka tuba Allah kuma zai yafe maka a jikin mutum akwai abin da ya halatta a ci wato su ne shari'a musulunci ta gana mana yan bakin mutum halal ne a ci mazinan mutum halal ne a sha kakin mutum halal ne a ci nonon mutum